بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زوقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آه وأن سورة سورة الإسراء كمان سورة النهل عند مكفتو ita suratul nahl tana kididdiga ni'imomin da al'adam amma nauyin jiki ya fi muhimmanci a wurinta ita suratul suratul nahl Allah shine ya yi ƙasa shine ya yi muku abinci shine muku dabbobi shine muku nono ya muku zuma ya muku ɗakuna ya ina lissafin dai amma abubuwan da suka fi amfanin wannan jiki sun fi rinjaye ko da yake ya faɗi maganar wahayi din yunadil malaikatu bi ruhi namri ala man yasha min ibadihi anan zai annahu la ilaha illa ana fattaquni to amma wannan sura ita ne take ambatawa amma na wajen addini yafi muhimmanci yafi yawa wato rabon wannan ruhi da yake kunshi a cikin wannan jiki rabonsa karfinsa ya fi yawa ni'imar wannan rabon saboda haka ake wa gaya wa annabi ka faɗa wa duniya ya rasulullahi ka ce musu ja alhaqqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa tunda annabi muhammadu ya zo duniya alqur'ani ya zo duniya musulunci ya har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi ya kai mai shekara hamsin da biyu da watanni har ya isra'i ya yi mi'raji an riga an yanke sallah da komai ga yawa duniya yanzu kan gaskiya ta zo duniya ƙarya duk ta ɓace duk gaskiya ta zo duniya ƙarya ta ɓace ta innal batila kana zahuka dama ƙarya kan abun ɓacewa ne mai tafiya banza ne kamar yadda suratul ra'd take ce mana wa ma ma yanfa'un nas fa yamkusu fil ard fa amma zabad fa yazabu jufa'an kun fada ma yana tafiya a banza ne ruwa shi zai da amfani ta gaya wa duniya gaskiya ta zo ta bayyana ƙarya ta lalace tunda annabi Muhammadu ya zo Qur'ani Islam ya zo shari'ar musulunci ta zo ga ta an faɗa mana ta filla filla to gaskiya ta zo ƙarya ta kau dama ƙarya abun abun kawwa ne shi haƙƙurin nan sunayen Allah ne guda biyu aka ɗauko farkon sunayensu aka haɗa aka gina suna ɗaya hay alhayyul qayyum Allah kenan to ha karamin hayyu da kaunaka na qayyumu su aka hada suka zama haƙu to haƙun nan shi ake kira gaskiya to sai Allah ya fara sawa kansa wannan sunan zalika bi anna Allahu al-haqq Allah shine gaskiya duk abin da ba Allah ba ko ka ganshi gobe za ka ganshi ba ko ka ganshi jibi gata ba za ka ganshi ba in dai ba Allah bane Allah shine tabbatacce na gaskiya wanda baya sannan ya ɗauki wannan suna na haƙƙo din nan ya fara ba Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima nuzila ala Muhammadin huwa al-haqq sannan ya sake ɗaukan wannan suna wanda aka rakkaba tsakanin hayyun da qayyumun ya miƙa ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu min rabbikum alqur'ani ya zo gaskiya ta zo sai ya sake ɗaukan wannan suna ya danka wa addinin musulunci shine addinin gaskiya huwa bil hude wa dinil haqqi al-haqqu Allah al-haqqu annabi Muhammadu alhaƙo alƙur'ani alhaƙo addinin musulunci duk suna duk abin da aka ce in Allah bai ce gaskiya ne ba annabi bai ce gaskiya ne ba qur'ani bai ce gaskiya ne ba musulunci bai gaskiya to ƙarya ne ko duk duniya ta taru ta faɗa ƙarya take yi to wannan shine matsayin haƙo ja alhaƙo gaskiya ta zo wa zahaqa albatil banza ta tafi ƙarya ta tafi innal batila kana zahuka dama banza mai tafiya ne a banza kaman kumfa kenan sai da masu mutunta zo mata ne suna to su ce la ilaha illallah su ce la ilaha illallah sun fada su ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abinda kuka faɗa ashhadu anna isa ashhadu ashhadu أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kuka bara kun ce kun yarda tun daga zuciyarku har bakin ku Allah shi kadai ne shi kadai ne ubangiji abun bautawa shine mai sama shine mai kasa shine mai komi shine mai kowa ko kun ce kun tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addinin Islam kun ce kun tabbata kun yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne abun mamaki ne da Allah ya Adam ba uwa ba uba yayi Hawwa matar Adam babu uwa yayi Annabi Isa da ba mu kuma yi mu da uwa da uba kun yarda kun tabbata kun yarda da abin da kuka faɗi kun yarda ko to alhamdulillah kun zama musulmi yanzu duk abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ku duk abin da musulmi suke kauna a wurin Allah kuma za ku same shi insha Allah yanzu ku yi wanka a nuna muku yadda ake sallah biyar kuma a daina magana ko ba sa jin hausa ne kuna ji ko za ku yi wanka za a koya muku sallah biyar wannan irin wanka da za ta da mijinku kowace in ta kwanta da mijinta dole sai ta irin wannan wanka sannan ta alwala ta yi sallah kuma ba za ku sha ruwa yanzu ba sai rana ta faɗi in rana ta faɗi ku yi niyan za mu ƙarasa wannan azumi tare da ku Allah ya ba ku dukiya ku yi zakka Allah ya ba ku dama ku je haji duk abin da ya haramta ga musulmi yanzu ya haramta gare ku kamar cin naman alade kamar shan giya akwai kuma a wurin mata kullum wata yawanci ana kiransa haila wannan jinin in ya zo mace ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba in lokacin azumi ne ba za ta je wajen mijinta ba sai jinin ya yanke idan jinin ya yanke zan wankan da za ku yi na yau din nan sannan ku koma sallah ku koma azumi amma ana biyan azumi amma ba a biyan sallah amma yanzu azumin da za ku ɗauka yau shine har zuwa ƙarshe shine ya ishe ku ba sai kun biya wani ba mene sunan ki na da wani suna kike so hannatu din ko hannatu ma suna ne sunan uwar maryamu kenan ke fa mai sunan ki na daitu to daitu wani suna kike so na musulmi na suna na musulunci kina son aisha ko khadija ko ko zainab zainab to shikenan zainab a ba ka tamfa guda biyu to ba sa tamba guda biyu ku je ku dinga za za akwai daya gida wanda aka ba ta wata ta je gida ta karbi daya to wata je gida ta karbi daya tamba daya mai karban da riga in an za shiga da riga tijani akwai sharadi in an shiga ba a bari ba hada da wata dariƙa ba a ziyarar wasu wani sai wanda manin ziyara bara sai wanda ba da madafa ake bara za a kula da sallah a yi cikin yawan an samu za a girma iyaye za a jam'in wazifa jam'in fikirin juma'a ba a shanta ba ka yarda za ka iya ka iya shi na baka ɗaya shirya ka je ka karba ka je a koya maka lazimi da wazifa da fikirin juma'a واذكر ما ربك بكرة واسعة وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قسكيا تاتو قريا تاتبي داما قريا على لا شتك تاتبي وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا wato gaskiyar kenan annabi Muhammad sallallahu da wannan alqur'ani da addini din sune gaskiyar to muna saukar da min wal nazzil min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin muna saukar da alqur'anin nan abin da yake zamowa waraka shifa'un wa rahmatun ya zama waraka wato warkar da ciwon ciwon kafirci musulunci ya shiga ya zauna lafiya lau qur'ani ne yake wannan wannan gyara sannan jahilci ya fita ilimi ya zauna a cikin zuciyar musulmi mumini sannan yaqini cikin zuciya shakka ta fita ta tafi abubuwa farsa kyau domin zuciya take kunsa miyagun abubuwa in kafirci ne in zalunci ne in menene wa mai muni zuciyar ce take kunsawa idan an kwakwashar to sai qur'ani ya kawo koyarwar sai shigar a cikin zuciyar to in ya shiga to shikenan qur'ani ya warkar da wannan zuciya kenan daga daga shakka ko daga munafurci ko daga zalunci ko daga miyagun abubuwa dai shi qur'ani ne shi yake warkar da wannan wa rahmatul lil mu'min zai zama rahama kuma ga mu'minai zamowansa waraka ga zuciya wato yana zama wa waraka ma ga jiki akan karanta mutum qur'ani in ba da lafiya Allah ya warkar da shi akan rubuta mutum alqur'ani ya sha Allah ya warkar da shi shi qur'ani waraka ne ta kowace hanya a rubuta shi a sha ya zama ai addu'a da shi ya zama waraka ai wa'azi da shi ya warkar da ciwo na cikin zuciya ta ko ina shi alqur'ani waraka ne shifa'un wa rahmatun kuma rahama ce lilmuminina a wurin wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani da shi ba fa wala yazidu zalimina illa khasara amma azzalumai wanda ba su yi imani da qur'anin ba domin duk wanda ya imani zai bi umarnin qur'ani in alqur'ani ya ce yayi zai yi in ya ce ya bari zai bari to inda ya gajiya ya tuba to amma duk wanda ya zama azzalumi bai imani da qur'anin ba to alqur'anin ba zai zai masa komai ba sai asara kamar yadda muka karanta a baya fa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bi hijab wa ja'alna ala qulubi akinnatan an yafqahu wa fi adhanin waqra Allah ya riga ya sanya zuciyoyinsu a kulle suke kunnensu a kulle yake ko an saukar da qur'anin ba zai kara musu komai ba sai asara wa idza ma anzilat suratun taqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim wama tum kafirun in an saukar da qur'ani an karanta sabon karatu yanzu ne yazo daga Allah sai munafukai suna duban juna da wannan magana mai ta kara maka suna rada junan su nazara ba'd ila ba'd suna yanzu mai ta kara maka wannan sabon magana kai irin ta kullun ce to sai wannan abin da aka saukar din tunda basu imani da shi ba sai ya kara musu kafirci akan ka amma mu ne kullun sabon karatu yazo daga Allah sai suna murna yau ko ilimi ya karu yau ko ilimi ya karu yau ko arziki ya karu وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة باي قارا وكافرين دا منافقين دا الظالمين دا سكا بايرا إلا خسارة سيدي أخ واتو كما يد مكي تفيا دي هكا أبي يكي تفيا annabawa da magadansu annabawa in sun yi magana ba masu fitowa a ce ƙarya ne ƙarya ne yadda ba sai kafirai magadan annabawa su ne waliyai ko kuma wata ibara malamai su ko in sun karbi aikan munkirai ne za su ƙarya ne ƙarya ne ba yadda ba ai ko annabi zai zama haka balle malami to da munkirai da kafirai tare gani waɗannan su inkarin mu'jizan annabawa ce ƙarya annaba suke abinda suke faɗi duk ƙarya ne munkirai ku ce abinda duk wali suke faɗi ƙarya ne ƙarya ne duk dai Allah insa wato girman kai ne yake zama a zuciyarsu shi yasa suke yin haka وإذا أنعمنا على الإنسان أرضانا بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنأمنا على الإنسان عارض ونئي بجانبه إذ مسه الشر كان يئوسا Ubangiji yana cewa ai shi mutum iri-iri ne, mutum iri-iri ne, akwai mutumin da in mun bashi jin daɗi sai ya kan Allah da ya masa ni'imomin nan in ya samu kuɗi to shi kenan sayan giya wa mutane su sha nemo mata a rasa aikin banza da su duk aikin banza zai taimaka da dukiyar da Allah ya bashi da ƙarfin da Allah ya bashi da lafiyar da Allah to da su yake sabon Allah da e bi janibihi ya ja jiki yayi nesa da Allah saboda samu na samun dukiya ko samun lafiya ko samun mulki ko samun farin jini to da waɗannan ne zai amfani ya sabi Allah da su yayi nesa da Allah kenan wai za masa ya usa wannan irin mutumin kuwa idan sharri ya same shi in mai mulkin ne aka kwace mulkin sai ga ana neman malamai maza maza ana so a koma idan rashin lafiyar tasa sai ka ce ayyo Allah ayyo Allah ayyo Allah wayo Allah yanzu kan sai Allah shi kadai idan wani bala'i ya same shi na tashin hankali a nemi malamai su taru su yi addu'a mana yanzu kan ko ba malamai duk waɗanda aka samu da Allah a nemo su su yi wai za masa sauyi shirka idan sharri ya same shi ko sai yayi kamar ya ɗaya tsammanin dawowar rahaman nan da aka bashi ko mulkin nan ko kuɗin nan ko lafiyar nan قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم على سبيلا gaya musu ya rasulullah kai dai Allah ya aiko ka da alqur'ani inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam alqur'ani ne gashi a filin bayani filla filla ga abu mai kyau ga abu mai muni kuma an bude hanya tsakanin kowane mutum da Allah kuma an kulle hanyar wuta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ga hanya ta nan a bude ku bi wallahi yadu ila daris salam amma hanyar wuta an kulle duk mai son shiga wuta sai dai ya ketare iyakan Allah tilka hududullahi fala ta'taduha to an yi bayani filla filla in sun ki ga ya musu kowa ya ga dama imalu ma shitu kowa ya dauki hanyar da ya ga dama an riga dai an nuna hanyar dama hanyar yarda hanyar hagu hanyar halaka hanyar fishi to kowa ya dauki wanda ya ga dama kul ala shakilatihi kowa ya aiki irin wanda ya dace da yadda ya zaba farabbukum alamu biman huwa adi sabila ubangijinku ya fi sanin wanda yake shiryayye wanda yake kan hanya na gaske idan kafirai suna rike da wani littafi suna cewa suna da addini annabi wani zai cece su amma ba ruwansu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an yi an yi an ce musu tsohon kuɗi ne ba a hannunku sun ce a'a su dai ba su ga laifin kuɗin su ba to su rike in an je an sun ji sun ki su yi canjin kuɗin su a bankin inda ake canji to su rike ran da mutum zai mutu zai ga rashin amfanin kuɗin ba dama kuma kowa ya rike hanyar da ya ga dama wannan da tsoro ne cewa kowa ya ɗauki hanyar da ya ga dama to an baka tsoro ne kana ganin ga inda Allah yake ga inda yardarsa take ga inda annabinsa yake ga inda addini ga kuma daga nan har aljanna kana gani da hankalinka wannan ko hanyar shedan ne makiyinka makiyin ubanka Adam sannan makiyin Allah makiyin annaba makiyin bayin Allah kuma in ka bi shi wuta za ku tafi ya riga ya gaya maka dai jazakum jaza'an mafura wanda duk suka bi shi wuta za su shikenan ka to dauki duk wanda ka dama kai baka da hankali ne zaka dauki hanyar wuta kana gani hanyar shedan ga hanyar Allah ga hanyar annabi ga hanyar aljanna an ce ka ɗauki wanda kaga dama da hankalin wuta saboda haka ne ƴan wuta in sun fada wuta in aka tambaye su lafiya ya aka yi da hankalin kuka ba ka ɗauko hanyar wuta kuka ce ina law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'iri masu wa'azi sun yi sun yi ba mu ji ba mai hankali ya ɗauko wannan da muka ɗauko mun ce ƙarya suke yi wai ba a muku bayani bane a duniya alam yatikum nadhir qalu bale duk wanda ya muku wannan bayani ne hanyar dama ita ce hanyar Allah hanyar tsira hanyar aljanna hanyar hagu ita ce hanyar shedan hanyar wuta hanyar azaba ba muku bayani bane an yi mana kad jana nazir fa kazzabna kari muka ce ƙarya suke wa kullu ma nazzala min shay ƙarya suke Allah bai saukar da komai ba to shine tun daga duniya mutum ya kokari karka yadda wani amfani da kai ya sa ka zagi waliyai don shi ya samu girma kai kuma ka samu wuta karka yadda da an ce maka wani waliyin Allah ne kame bakinka ko baka yarda wali ne ba to karka yi zagi in baka yi zagi aka yi za a waliyi ne to ran da zaka mutu Allah zai cire maka imani ka mutu kafiri duk mai zagin wali duk zagin annabi to tun daga lokacin da ya zagi magana ta kare kafiri ne amma wanda ya zagi sahabi ya zagi wali ba zai zama kafiri ba sai ran da zai mutu domin shi ba a kashe shi amma wanda ya zagi ake yaridda tun daga lokacin ya zama kafiri amma wanda ya ƙi waliyi ya ƙi sahabin annabi ya zage su to ba zai zama kafiri sai randa zai mutu randa zai mutu zai zama kafiri yana gani kuru-kuru ya kuma yadda zai yi ya kiyaye la shakilati kowa ya aikin da ya ga dama ya ga ya dace da shi farabbukum ubangijin ku alam shi ya san bi manhu ade sabila shi ya san wanda yake rike da hanya ta daidai shiryayya
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم قليلا to masu karban dariƙa dai alhamdulillah kun yi yawa yanzu abin da zan yi zan faɗi sharadaniya duk wanda ya ji wannan sharadi ya yadda ko ban samu ganinsa ba ko ban samu hannunsa na kama ba na ba shi ɗariƙar shehu tijjani ya nemi mukaddamin da zai gaya masa yadda ake yi wanda zai rike hannunsa ya nuna masa ɗariƙar tijjani radiyallahu anhu wato alkawari ne mutum zai dauka nuzuri zai bauta wa Allah da abinda bai zama dole a kansa ba wato kamar yadda ake ce overtime abinda bai zama dole a kanka ba kace ka yadda zaka yi to saboda haka ake gani mai yawa guda nawa ne mai yawa ne 33 shikenan wai guda nawa ne mai yawa wai in ka kara ɗaya akan 33 shikenan kai kari Allah baya so ka ji wai shine ma'anan wazkurullah kaseeran to saboda haka a dariƙar tijjani tana da sharadi idan mutum ya zai kabe daga tijani abinda za a gaya masa in an shiga ba a fita alkawari ne alhu ba uhu bil ad in al'ada kana mas'ula wal yuhu nuzuran mutum cika nuzurin sa na biyu ba a harar riga tijaniya da wata dariƙa kamar yadda mace ba ta yin maza biyu a daura mata aure guda to ba zai yi mutum ya zama muridin shehu tijani muridin wani wali daga cikin wasu waliyai ba wali ɗaya zai rike shi ne shehu tijani na uku ba za a je ziyara wasu waliyai ba ma'anan ziyara bara ne wanda ba shi da madafa shi ke yin bara kowannenmu baya so ya dawo daga tafiya a ce ya tadda matarsa ta je bara wani shi ku alhali mai dukiya ne sannan kulawa da sallah don tijjani an ce kar a ba kowa sai musulmi wanda ba san inda yake sallah ba a san wani iri ne ba na biyar girmama iyaye shehu tijani ya ce duk wa- mutumin da baya girmama iyayensa da matar da ba ta girmama mijinta kar a ba su ɗariƙar sa ba ɗariƙar irin wannan mutane bane sai da in tuba in sun tuba na shida jam'in wazifa da jam'in zi- kuma rashin shan taba akan maganar shan taba malai sun sha mu yi mana magana akai Allah da ikonsa sai ya bayyana karamar shehu tijani a ƙarshen zamani kowane gidan mai an rubuta no smoking no smoking ba a ce no iya no neman mata kuma yanzu har masu sayar da taba su ce dole ne in mutum zai sayar da taba sai ya faɗi laifinta tukuna kamun ya sayar duk abin nan shehu tijjani ya riga ya gano abin babban likita tuntuni waɗannan su ne sharuɗin tijjaniya idan sai a bashi duk wanda ya ji wannan sharaɗi ko da ban ji shi ba ko ban gan shi ba ko ban samu nasa na kama ba iya yarda na bashi ɗariƙar shehu tijjani radiyallahu anhu lazimi da wazifa da zikirin juma'a ya yi lana mutira wa sabbin bukratan wa asila fa idza qudiyat as-salatu fantashiru tadabtum min fadla wadhkuru allaha katsiran la'allakum tuflihun duk abubuwan mu mun suna nan cikin alqur'ani da hadisi ba sai mun je kalan kalan abubuwan da malamai suka yi suka ba kan maza ba mane maza ba tunani ne na malamai da fahimta amma mu ɗari za mu fito maka komai da komai nata sai dai in ka karyata Qur'anin ba komai da komai na Qur- na ɗariƙar mu a cikin Qur'ani za mu gaya mutum da hadisi ba sai mun je ra'ayin malamai ba ba kan maza ba ne haka duk wanda ya ji wannan bayani na shirin ɗariƙar tijjaniya ko namiji ne ko mace ce na ba su ɗariƙar shehu tijjani su je su tambayi wanda suka iya sai su riƙe hannunsu na baka ɗariƙar shehu tijjani wa yas'alunaka min ruh qul ruhu min amri rabbi وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يهوداوا sun gaya wa mutanen makka da aka yi yakin badar yahuda suka so mu jin tsoro so mu jin tsoro suka ce ya kamata mu haɗa kai da mu da mutanen makka mu zo mu tumbuke muhammadun nan in ba haka ba in ya gama da mutanen su na makka kan mu zai dawo to daga nan aka so mu rashin jituwa tsakanin annabi da yahuda wanda aka yi amana su banu quraiza ne banu nadir ne banu qainuqa ne to sai su ce ku je ku tambaye shi abu uku ba wanda zai bada amsa sai annabin Allah na farko rai yaya take a jikin dan adam na biyu akwai wasu abu kafi na uku ah, na uku zulkarnaini labarin zulkarnaini yanzu wannan ne za a yi maganarsa a yanzu sannan an shiga surar gaba kuma a yi maganan guda biyu din wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa yas'alunaka suna tambayan ka ya rasulullah anir ruhi labarin rai wanda take raya dan adam wanda dan adam jikinsa mai rai ne in ba ta jikinsa sunansa gawa wai yaya take wanda muke magana in ne muna ce mutum duk inda ya ganshi mutum biyu ne da mutum da buhun mutumin domin duk wanda ka sani ba shi ka sani ba buhunsa ka sani domin in yana kwance yana bacci komai daɗewa za ka ji sai ya tashi amma da ya daina numfashi ta babu shi ai ya tafi gashi ko yana nan amma sai ka ce ai ya tafi ya bar mu kai ta kuka wai ya tafi ya bar gashi ko a kwance ashe dama ba shi bane shi buhun wannan mutumin ne mutumin ya fita ya tafi to shi nake labarin rai din qul ga ya musu ya rasulullah ar-ruhu min amr shi magana rai sha'ani ne shi daga amru yake amru yake shi amru alalahul khalqu wal amr shi amru shi ruhu an halicce shi ne da amru amru ko an halicce da abin da babu ne daga babu aka dauko shi aka yi amru inna ma amru zar idza arasha an yakula kun fa yakunu shi amru ba halitta sa kai ba amma shi ruhu daga amru ne aka samo shi wai sai aka bada wannan amsa shikenan ta gamsar wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يهوداوة ya ku nasara balle jahilan makka masu neman fatawa wurin malaman yahudu da nasara me kuka sani cikin ilimi dangane da alkur'anin nan da yake hannun muhammadu sallallahu alaihi wasallama jahili ya ya tinkari malami wai zai masa eh, tambayar ta'annuti me kuka sani Sai da ku da dukkan ma halitta gabaki da dangane da ilimin Allah dan abin da aka baku kadan ne wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a saboda haka dukkan ilimin da yake wurin annabawa da duk wanda yake wurin malamai na musulmi da na kafirai kowane irin ilimi ne dangane da ilimin da yake ne dan kaɗan ne balle wanda Allah yake bantu da shi don Allah yana cewa qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bi madada ka gaya wa duniya da tekun pacific za a dura shi a tawada sannan duk abin da yake bayan ƙasa a mai da shi alƙaluma a ce za a rubuta kalmomin Allah sai wannan tawadar ta kare wato kogin Pacific din ya kare alkalman su kakkare su kare amma kalmomin ba su kare ba to saboda haka ma utitum min ilmi duk abin da aka baku na ilimi dan kadan ne duk wanda yake yaudaran kansa wai shi masani ne duk abin da bai sani ba ƙarya na bayyewa to ya yaudari kansa me aka baka na ilimi ilimin kai wuce ma na yara ba wa ma utitum min ilmi illa qalila ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بأينا وكيلا ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا يا رسول الله ina gaya masa ni na girmama ka ni na fifita ka ni na isra'i da miraji da kai ni na fifita kan kowane halitta na baka makamin mahmudan na mai da kai farkon halitta farkon annaba ƙarshen annaba dukkan halitta gabaki ɗaya na girmama ka da wannan alqur'ani walau inna ka dama sai in tafiyar da wannan alkur'ani gaba ɗaya ya zama babu shi ba don girman da kake da shi a wurina ba domin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan saukar da sura mai babba mai yawa mai tsawo sai a ɗauke mai yawa ɗin sai a bar kaɗan yanzu kamar suratul lam kuɗin nan mai yawa ta fi izo guda yawa amma sai aka ɗauke sauran duka aka bar wannan wanda yake hannu a yanzu an shafe wancan nuska wanda suka haddace ko suka wayi gari ba abin da ya saura a zuciyarsu wanda suka rubuta suka bude ba rubutun a wajensu to haka da qur'anin ma gaba da in naga dama haka zan yi da shi amma saboda girman kawuna ba zan yi haka ba haka Allah ke gaya annabi sallallahu alaihi wasallam idan nayi haka sun wala tajid laka bi alaina wakila ba za ka samu wani mutum wanda zai zo wuri na ya mayar ba wanda zai wakilce kai roƙe ni in mayar ba amma ba zan yi haka ba ya rasulullahi إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا بذن يهك با سبو درا تأبن جدنك بذن يهك بذن تسد القرآن بسبو درا ما تأبن جدنك إن فضله sanni falalan Allah Ubangiji kana alaika kabira abu ne mai girma girman da Allah ya yi maka yana da girma annabi Muhammad kenan inna fadlahu kana alayka kabira girman maka na fallan da Allah ya maka yana da girman gaske shi kadai ne Allah ya ce ba za a auri matansa ba bayan bayan rayuwansa yana ce inna zalikum kana indallahi azima auren matan manzon Allah kai kai ko kusa wani abu ne mai girman gaske ba zan yi ba sallallahu alaihi wasallam annabi da ke auren Allah ba a taba samu wani mutum a cikin halittar Allah wanda Allah ya ce je ka duk abin da ka faɗa ni na faɗa Allah ya yarda dukkan annabawansa amma annabin ya ce duk abin da ka faɗa je ka ni na faɗa amma ataykum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahaykum an fantahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha duk abin da ya faɗa ni na faɗa duk abin da ya ce ayi ni na ce ayi duk abin da ya ce a bari ni na ce a bari kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inji Allah ko da kasa ya ɗiba ya watsar na ya gani ya ɗiba na watsar amma ramaita idan ramaita walakin Allah harani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na yadda ko hannu ka miƙa masa kai kaman ka miƙa mini hannu ne mun gaisa innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai wanda ya zo duniya yana musulmi bai san annabi Muhammadu ba yayi asara annabi Muhammadu idan an san shi an so shi an bi shi duk bukatu sun biya shehu mu yana cewa in kana son bukatun ka su biya ala jalisil mukhtar bil hubbi mu'ridan an yurida fauki in kana neman bukatun duniya da lahira koma wajen annabi Muhammad duk bukatu sun koma kasa in da koma wajen sa duk bukatu sun koma kasa sai ka sun kuya ka debo duk abin da ya kafa sallallahu alaihi wasallam wa anta babullahi ayyumrin wa fa min zalika la yadkhulu mai yabansa ya ce kai ne kofar Allah guda ɗaya duk wanda biyo Allah ta wata kofa ba ta kofar ka ba zai shiga ba sallallahu alaihi wasallam inna fadlahu kana alayka kabira hakika girman kai na da girma a wurin Allah wa kana fadlullahi alayka azima duk Allah yake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam haka
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله لو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا gaya wa duniya ya rasulullahi da na ce ka gaya cewa in wannan qur'ani ba su yarda daga gare ni yake ba daga gare ka yake ko ko wani ne ya koya maka to su samo wata sura su samo sura guda goma a cikin suratul hudin kenan fatu bi ashri suwarin misli muftarayatin a samo sura goma masu tsawo kamar wal asri kamar inna adina kamar iza a guda goma a zo a hada su da qur'anin su yi kama da qur'anin in sun samo to sun yi gaskiya in yayi daidai da qur'anin sai suka kasa samowa aka ce to an rage su samo sura guda uku suka kasa an ce an rage muku fatu bi suratin min mislihi ku kawo sura guda ɗaya wadda take kama da qur'ani mai aya uku kamar wal asri ko inna atina ko iza jaa ta zo kuma ta yi ma'anan qur'ani suka kasa kawowa Allah ce na tabbata fa illam taf'alu wa lan taf'alu kun kasa har abada ko ba za ku iya ba Allah yana magana da Larabawa kenan anan anan yanzu kuma yana gaya wa duniya gaba daya a kira professors na Amerika da Ingila da Jamus da Faransa da Japan da dukkan duniya China da Rasha da duk inda wani wanda su gayyato professors nasu masana kowane fanni na ilimi kowane iri kuma su gayyato malaman aljannu su hada a zo a yi wani littafi ya zo ya kama da qur'anin nan a taimaki juna mu gani Allah ce ba za su iya ba ba'dhum li ba'dhin zahira ko da professors din nan sun taimaki juna abinda wannan bai tuna ba wancan ya tuna abinda wancan bai gano wannan ya gano na mutane da aljannu wallahi ba za su iya kawowa ba ko sun taimaki juna ko sun kasa din har yanzu duk duniya ba littafi kamar Qur'ani duk wanda yake ba haka ba shi ma ya san ƙarya yake don za tambaye shi waye wallafa littafin shekaransa dubu da nawa kenan yanzu in littafi ya kai shekara dubu to in dai bai shafi addinin Islam ba to ba za ka samu gaskiya ciki ba za ka samu an yi faci-faci a ciki in ya ce tsohon alkawari ko sabon alkawari to akwai faci-faci a ciki amma kamar yadda yake zamanin annabi haka yake yanzu kamar yadda yake zamanin annabi haka yake yanzu sai dai shanin zamani da yanayin duniya da larabawa da yake larabawa ne ana rubuta musu shi babu ba digo ba wasali ba zai dame su ba yanzu malamin ka rubuta masa wasiƙa sai amma wanda yake sai kai wasali ya gane fa ai sai kai wasalin ko to daga baya hijira ta kai shekara saba'in da biyar aka kira taron malamta hudu zamanin mulkin abdulmalik ibn marwana aka ce wannan qur'ani ya so ma shan wahala a bakin ajamawa domin an kai fatiha wani wuri ana karanta ba digo sai aka ji mutum ya ce da yazo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu sai sai ataka bi abdin wa inda in ba ga haka yake ataka da iyyaka duk ɗaya ataka bi abdin na abudu shine bi abdin wai wa ataka bi sab'in wa iyyaka nasta'in to ba ya to sai abun ya wahalar sai aka samu ne harce baba ba haka ake karanta iyyaka nasta'in ce gaskiyanka to daga aka so yin dabara ai digo don a bambanta tsakanin nun mai da da ya da ta da ba a bambanta tsakanin zaira da ra a bambanta tsakanin da mai hannu da zadi a bambanta tsakanin allikafa da kaunakai to duk daga baya aka yi su bayan hijira ta kai shekara saba'in da biyar zamanin abdulmalik ibn marwana aka shirya shi aka yi masa wasali aka cika digon sada akwai waɗansu abubuwa da aka soma tun zamanin sayyidina ali wanda abu aswad duwali ya soma a lokacin da wani yake karatu yana ce inna allaha bari'un min mushrikin ba ce wa rasuluhu ba sai ce wa rasulihi sai wani balarabi ce Allah ba zai faɗa nan ba Allah ba zai faɗa nan ba to daga nan aka soma samun iskalu ma ashkar ma ashkara duk abin da zai bada damuwa to ai masa alama to daga nan sai da shekara ta kai 75 aka ba malamai masana qur'anin wata hudu aka ce su je su shiyo a yi masa wasali a yi masa digo yadda zai je ko har karantawa kuma a karkasa shi a yi masa kamar miloli mil mil aka kasa shi kashi talatin kowane kashi ana kiransa juzu'i aka raba kowane juzu'i izu izu izu biyu kowane izu aka raba shi biyu biyu nusuf kowane nusuf aka raba shi biyu rubu kowane rubu aka raba shi biyu sumuni kowane aya hudu a nan wato irin yadda ake rubuta da ingilishi wanda kuke kumsa mai jan doro din nan to dama five din nan ne na ingilishi aka rubuta shine kumsa din to dogon rubutu ne sa ya mai da shi wani abu daban amma five din ne ake rubuta haka shine shine kumsa an zo wajen goma kuma sai a sa o amma ba za a sa alifi ba o din ne kawai za a sa a ce kuri shi o to shi tun daga wannan lokacin Qur'ani saboda ubangiji ya ce zai kiyaye shi inna wa inna lahu lahafizun Uh, ba wani ba waɗanda za su iya kawo wani abu mai kama da Qur'ani duk wanda ya jayi yarda wa nazilul qur'ani ma wa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara wa idza an'amna 'alal insani arada wa nayi bi janibi fa idza masahu sharru kana yahuza qul kullun ya'malu 'ala shakilati fa rabbukum a'lamu hadi sabila wa yas'alunaka 'anil ruh rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wa rayshina lanasaban nabiyyi alladhi ahwayna ilayka ثم لا تجدك بيدنا وكيلا الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا قل ان اتبعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كوزن تمكجونا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفنا للناس من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل fafi aktarun nasi illa kufura hakika mun yi bayani filla filla filla a cikin wannan alqur'ani mun yi mutane bayani filla filla filla amma fafi aktarun nasi illa kufura amma yawancin mutane sai duk da haka suka ki karban wannan alqur'ani suka ce su dai kafircin nan suke so aktarun nasi dama haka zaka gane qur'ani walakin aktarun wajen sau goma sha ɗaya qur'ani ma'anansa yawancin mutane kafirai ne ba za su musulunta ba haka ikon Allah ya ga dama kurinka yawancin mutanen duniya kafirai za su zama fala yuminuna illa qalila ba wanda za su imani sai yan kadan lissa population na duniya a kasa kashi uku kashi hudu to da kyau zaka samu kashi daya wanda ya zama musulmi kaga kashi uku duka an hada su da kalan am bal mu adallu sabila to amma an ce lallai ne malamai su je su yi musu wa'azi su nuna musu ba dabbobi bane su وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه سوكو أنا كيران سو أكي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون to daga nan kashi ɗaya nan daga cikin kashi hudu shi Allah ya jawo a gabansa ya ture waɗancan kashi ɗayan nan kuma sai aka aka ga in an kasa su kashi hudu da kyar zaki ɗaya masani a cikin addinin kashi uku duka da imani da son addini shi yake jan su cikin addini amma babu sanin addinin kashi uku duka kashi ɗaya ne kawai da kai za ka samu wanda ya san addinin sauran duka suna cikin addinin ne da soyayya da gargajiya da bege shi ke jansu cikin addinin da imanin su ba to sai Allah ya tura su wajen waɗancan suna kusa da waɗancan amma ba su bane su sunan su jahilai ba kafirai bane hashul jannati Allah zai tara su cikin aljanna sannan sai ja kashi ɗaya daga cikin su malaman cikin musulmi din da ya ja su su kuma sai aka raba su kaman kashi hudu sai ka samu kashi ɗaya wanda ya yarda yayi da gaske yawanci kashi hudun neman girma ne neman kuɗi ne neman zaman lafiya ne ne neman jama'a ne shi kenan ya ja su da ke za su kashi ɗaya wanda zai tsaya ya ce shi sai baba ta gani to kashi na farko an ce walakin na sanar la ya'lamu yawancin da to kashi na biyu wanda aka ware wanda aka walakin aksar nasu la yuminuna ba su da imani kafirai kenan to kashi wanda musulmin kuma wanda aka kasa kashi hudu aka ɗebi kashi ɗaya zama malami kashi uku kuma suka zama jahilai walakin na aksar nasu la ya'lamuna su kuma la ya'lamuna ne bane a la ya'lamuna ne to kashi ɗaya na ilimin kuma da aka ja su a gaban Allah aka dube su ma sai suka baru suka zama kashi hudu da kai ake samun kashi ɗaya wanda zai ce sai baba ta gani kashi uku duka sun tafi a wajen bukatu sai Allah ce ku ko malamai abin da yasa walakin aksarakum lil haqqi karihun ku ko yawancin ku ba ku son gaskiya to sai kashi ɗayan ne saura sai ya ga yayi kadan yayi ta kuka yayi ta kuka inna qauna hajaruna kowa ya ki mu Allah kowa ya ki mu uwan mu wanda suke san abin da muke faɗi gaskiya ne amma gashi son zuciya bin halin mutane ya ja sun rabu da mu su zo makiyan mu Allah ga musulmi ɗan uwan mu sun ki mu ɗan adam sun ki mu Allah ya ce a inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa raki'un wa man yatawalla Allah wa rasuluhu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun kar ku damu ni ina son ku annabi Muhammadu yana son ku duk musulmin ko yana duniya ko yana lahira yana son ku kar ku damu da mutane sun ki ku da yawa kar ku damu fa inna komi kankantan ku ni ina tare da ku wato jama'a ta komi kankanta ta ita ce mai rinjaye inna hizballahi humul ghalibun ani ba istawa zalimu shaytanu fa anzal zikrallah wa la hizbu shaytani ala inna hizbu shaytani humul khafiruna ala inna hizballahi humul ghalibuna
ولقد صرفنا ولقد سرنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا نفسنا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقد من لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا wato da abin ya kai matuƙa suka ce su ba su son su yi faɗa da shi ai sunansa Muhammadu al saboda haka yanzu a kira taro ai magana da shi aka kira taro manyan kafirai suka kira taro suka kira shi suka ce abin nan naka babu sun faɗa da kai shin abin nan neman dukiya ne mu tara maka dukiya sai ko ko neman mulki ne musallama wa kan musallama kanku a kanmu a hannunka sai yadda kai ko ko menene ko ko wani abu kake gani wanda yake gigita maka hankali mu tara kuɗi mu nemo maka magani yace ko kaɗan aiko ne zuwa gare ku in kun bi abin da na faɗi alherin ku ne duniya da lahira in ba ku bi ba ku da Allah rabbukum alam bikum in sha ku da Allah ni da na isar da aika kuma Allah zai mana hukunci tsakanin mu da ku to suka ce to shikenan ba ka ce ka annabi ne ba wa qalu lan nu'mina laka hatta tataraziyan bu'a suka ce to tunda kai annabi ne kai suna da mu'jiza annabi annabi annabi Musa yana da sanda yana abin da ya ga dama da sandan nan annabi Sali na da da taguwa to mu abin da muke so makkan nan rashin ruwa yayi mana yawa ka bulbulo mana da ruwa wanda yake yana gudu baya mu san kai annabi ne hatta tufajjira lana min ardi yanbu'a أو تكون لك جنة نخيل وعنب فتفجر النار خلالها تفجيرا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب تجر خلالها تفجيرا كوكما بكاش الله ني ايكو كبا aiko gwamnati ta aiko mutum takan masa babban albashi tsakanin mutane ya zama ka nuna mana Allah ya yi maka wata babbar gona tana cike da da dibinai da inabi wanda ba sa yankewa kullum ana samu ba sai ka je kasuwa ka sai wani abu ba ali hadha ar-rasul yakulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi malakun fil aw yutihi kanzun aw takun lahu jannatun yakulu minha wa qala az-zalimun in tattabi'u illa rajulan masura suka ce da annabi ne da Allah ya maka babbar gona wan ta dibinai da inabi wanda ba ta kare lan nuna laka ta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira an-nahara khilala tafjira sannan ka bude ruwa yana gudu a cikin gonar wato yana gudu yana ba ka gonar ruwa ruwa mai yawa yana gudu a cikin gonarka inda ya kai annabin Allah ne أو تكون لك جنة من نخيل فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط ماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ko kuma ai ka ce inna sha nusqit alaihim kisfan min sama ka ce Allahnka ya ce in ya ga imani da kai ba zai saukar mana da rufin sama ta zo ta danne mu to ya saukar da rufin sama din ta zo ta danne mu aw tuskida sama kama za amta alaina kamar yadda kai mana ka gaya mana kisfan yanki yanki su fado aw ta ce billahi wal malaikati kabira suka ce ma yanzu abin da za ka yi ma tukun ka gaya wa Allahnka ya rubuta manyan mu wasiƙa takarda daga Allah babban wane babban mutum wane muna tabbatar maka ni ne na aiki annabi Muhammadu wato wasiƙar nan ta sauka karkashin filon kowannen mu in ya daga filo ya tashi da safe ya ga ga wasiƙa daga Allah cewa Allah shine ya aiko annabi babbar wasiƙa ga ta nan awalan shi mu anna anzalna alaykal kitaba yutlu alaihim ga qur'ani ana karantawa kace a aiko mala'ika yana tafiya da kai yana nunawa wannan annabin Allah ne manzon Allah ne, wannan annabin Allah ne manzon Allah ne, amma a nan sun tafiya billahi wal mala'ikati kabila ko kuma gaba ɗaya da Allah da mala'ikun su zo su gaya mana kai annabin su ne, kai annabin Allah ne. Su zo kuma gaba da gaba muna ganin suna ganin mu, muƙabalatar kabilan.
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء لن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى نزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء ولن نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا har yanzu dai in kai annabi ne me yasa ba za mu ga Allah ya yi maka gida mai kyau ba ba wai gidan taɓo ko gidan dutse ba a'a gidan zinariya da azurfa da lu'ulu'u komi na gidanka na musan kai daga Allah kake baitun min zukrufin Allah sarki da sun zo yanzu sai in kai su gidan annabi nace da za su zo annabi nuna muku nuna muku baitun min zukrufin da za su zo sai in tafi da su in biya musu kuɗin jirgin sama mu je Madina nuna musu gidan annabi baitun min zukrufin autar fi sama'i masallacin manzon Allah yanzu duk duniya babu wurin da aka yi masa gini a duk duniya kamar wannan wurin a yanzu dai duk duniya an tabbatar ba wurin da aka kashe karfe kashe zinariya aka kashe abin duniya don wani gini kamar masallacin manzo Allah duk duniya ba irin wannan ginin in ji masana duniya da za su san kai su gani aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqi fi samai wa lan nu'min ruqiyika hatta tunzila an naqra'u ko kuma ka hau sama ka zo mana da littafi kowanne da sunan manyan mu a ciki mu zo mu karanta walan nuna ruƙiyika ba mu yadda kuma ka hau sama ɗin kaje ba sai ka kawo mana littafi akwai sunan manyan mu a ciki aw yakun laka baytun min zukhrufin aw tarki fi samai walan nuna ruqiyika hatta tunzila lana kitaban naqra qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasul me ya kawo haka me ya kawo haka ni ba manzon Allah ne to ba na ce ni Allah ne ba fa ni manzon Allah ne to duk abubuwan da suka lissafa nan Allah ya riga ya yi su wala wannan qur'anin suyirat bil jibalu aw quttat bil ardu aw kullu bil mauta kulli lahi al wannan alqur'ani a zamanin sa yanzu da za zo maka sai an tafiyar da duwatsu da yawa a maka an kauda su an kauda sun bar wurin su wani wuri ko an yi ko zazzabo an yi nafaqat an kauda aw quttat bihi al-ardu sun ce wai da annabi ne me yasa ba zai samu irin iska na Sulaimanu ba guduwa shar warawa shar da sun zo sai a sa su cikin concord su je su ga yadda tafiya take da sauri aw kullu bihil mauta ai annabi isa yana magana da matattu me yasa kai baka magana da matattu ka tayan mana da kusayyu kusayyu kakanmu ya mana kai annabin Allah ne da za su zo sai a nuna musu mutan da wanda suka mutu in an sa talabijin an sa kasar nasu ga suna magana ga suna ana ganin suna magana sun riga ko sun mutu ne talabijin suna magana da ko sun mutu to duk abin da suka faɗa ne gashi Allah ya yi shi dama ya ce kullillahi lamru jami'an to أو يكون لك بيت من زخرف أو ترك في السماء ولن نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي لا بشر رسولا واتو كلمة تكي فتوها كينان أباكي منزل الله كلهم لشيد ملائكو تكاني سيد الله سبحانه سبحانه معنى سبحانه سبحانه yadda aka so farkon wannan sura in kace subhana to wurin da wannan magana to ba komai kusa da wurin ita ta ke kanta hadathul qudsi ko huwiyatu zati to in ka zo walhamdulillah to nan ne ake samun su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an so mu isowa inda mutane suke ne sallallahu an tadda inda wasu waliyai suke kenan an ana saukowa wallahu akbar an zo alamul malakut kenan wala haula wala quwwata illa billah lazim kullu nabiyyin wala yulad wala yakul lahu an zo kamar yadda shugaban arifai ke ce alhamdulillah alladhi taqaddasa min gaibi har zuwa karshe subhana rabbi tarkaka ta tabbata ga Allah ubangiji na hal kuntu ni fa abin da na zama illa basharar rasula mutum ne dan uwanku amma Allah ya aiku Allah ne ba ni ne Allah ba وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا amma mana annas an yuminu illa an qalu a ba sallahu basharar rasula abubuwan da suke hana mutane imani da Allah ya kai ko manzo sai suka ce masa ma anta illa basharun misluna ma anta illa basharun misluna ma anta illa basharun misluna amma mana annas an yuminu ba abin da ya hana mutane su yi imani da Allah
in Allah ya kawo manzo ya zo ya bayyana musu shirye kan kalu sai sukan ce a abin mamaki ba sallahu bashar rasula Allah ne zai aiko mutum ya zama manzo daga Allah Allah ba shi da mala'iku ne law sha rabbuna da anzala mala'ikatan da Allah ya ga dama zai aiko da ai mala'iku zai aiko shi ba Ban yi ba.
mutum da ya bar gida Eh.
kuma mahaifinsa yana da rai Eh.
har mahaifin ya rasu Mm.
bai dawo gidan ba Mm.
in za a raba gadon za Yeah.
a raba da shi Aka- Kuma- za- za a raba gado da shi a ajiye masa har zuwa shekara saba'in Bai shi ba to sai a sake raba gado akan magadansa Mhm.
Ah, zuwa ga mu gaba wani gasuwa da malam ga kudi ranar naira hamsin sadaka ya mutu addu'a Allah biya bukata ya rika sa addu'a kuma ka Allah biya bukata yau dai makarantar mu makarantar Sheikh Ibrahim Kauna maka mai yawa ga 'ya'yansa nan tare da mu Sheikh Nasir da Sheikh eh? da Sheikh Abdulahad sai shehu ga 'ya'yan shehu da dai alhamdulillah arziki sun halarta tare da mu kamar shehu ne ke ne halarta tare da mu gode wa Allah wannan makarantar mu makarantar Sheikh Ibrahim ce ma cikin albarka sa muke wannan karatun duka alhamdulillah Allah ji kan mu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ta ta shehunan mu da alheri Allah ji kan musulmi maza da mata wallahi dama wanda suke neman addu'ar mu Allah biya bukatun su Allah biya bukatun mu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye mu kiyaye mana imanin mu da addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya kada a manta da ran Laraba ranar 26 mu daure karatu ran Laraba ranar 26 ga watan Ramadan za mu daure karatu saboda tafiya umra insha Allah Allah biya bukatun mu duk gabaki daya Allah wa mulkin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخلق بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله